أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama su najiya tsira gare mu duniya da lakara alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabu taqsiris salati littafin da ke bayani akan watan kasrun sallah takaita sallah mai raka'a hudu ta koma raka'a biyu shine kasru shine taqsiru muna cikin shi ne don haka za mu tashi sabon babi insha Allah. To.
Babu mallam ya taɗawa fi safari dubura salati wa ƙablaha.
Babu mallam ya taɗawa fi safari dubura salati wa ƙablaha. Wannan babi yana magana a kan mallam ya taɗawa wanda ke ganin ba a nafila fi safari halin tafiya. Dubura salati wa ƙablaha. bayan an yi sallar farilla da kafin a yi sallar farilla bayan an yi sallar farilla da kafin a yi sallar farilla shi ne duburar salat ko duburar salawati wa qablaha bayan sallar farilla da gabanin sallar farilla wanda su ne rawatibai daga cikin rawatibai kenan saboda haka wannan babin abin da zai karanta kenan waɗanda su a fahimtar su a ra'ayinsu ba a nafila halin tafiya saboda suna ganin cewa shi matafi ma raka a hukun ma an ce mai da ita raka biyu to kuma kaga an mashi ruksa to saboda haka dan me kuma zai zo yi wasu nafilfili shi da ma ta dolen an raba biyu an ce rabi saboda sauƙaƙawa to su abinda suke gani kenan kuma ra'ayinsu sun gina shi akan wasu dalilai da hujjoji don haka imamu bukari ya yi mai babi waɗanda ba su ganin ana yin nafila a halin tafiya amma duburar salawati wa ƙabla a lura rawatibai yake nufi ma'ana wadda in ka ƙara sallar farilla sai ka tashi kai nafila to ba ita ba ba a yi ta da kafin a yi farillar a yi nafila kafin farillar ita ma ba a yi kaga su kadai ne tarjama ta yi magana kamar yadda za mu ci insha Allah daga tahlilin da za a yi to haddathana yahya ibn sulaiman qal haddathani ibn wahab qal haddathani umar ibn muhammad anna habs ibn asim haddathahu qal سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أم أمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال صحبت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم أره يسبه في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن الحديث يحيى بن سليمان يازم تدمو إنجي إمام البخاري شيكم يتي قال حدثني ابن وهب يتي عبد الله بن وهب يازم تدني قال حدثني عمر بن محمد يتي عمر بن محمد يازم تدني أن حفص بن عاصم يتي سني حفص بن عاصم حدثه يازم تدشي قال يتي سافر ابن عمر yace Abdullah ibn Umar yayi tafiya radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata ga dan da uban fa qala abinda Abdullah ibn Umar yace sahibtu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam na abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ma'ana na abuci Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya tare amma falam arahu yusabbihu fi safari ban gaina yin nafila ba fi safari a cikin tafiya وقال جل ذكره وبنجي تبارك وتعالى وند أنبتن سيجر مما قال يا شي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للي كنا لكتاون كوي أشكم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معنا كوا يكوي دم الله صلى الله عليه وسلم دعاك عبد الله بن عمر يكاون آية دومين تدمو دولي أكن bai ga annabi sallallahu ta'ala sallam yayi nafila yusabbihu yayi nafila fi safar a halin tafiya gashi kuma Allah ya ce shi za a yi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kuna da kikkiawan koyi a cikin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke kaunar rahmar ubangiji gobe kiyama yayi koyi da dabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka kaga wannan hadisin yana karantar da waɗanda suke ganin ba a nafila wajen tafiya to حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم وانا حديث مسدد ابن مسرخد يا غنزد من الإمام البخاري قال حدث قال حدثنا يحيى يتي يحيى يا ذن تدمو شيني يحيى بن أبي كثير عن عيسى بن حفص بن عاصم شيكم يا كربو دغ حفص بن آ حفص عيسى بن حفص بن عاصم قال شيما يتي حدثني أبي يتي بابانا شيني حفص بن عاصم يا ذن تدني أنه سمع ابن عمر يقول حقيقة يا سيدنا عبد الله بن عمر يناتي sahibtu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na abuci annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a halin tafiya fa kana la yazidu fi safari ala rak'atayn amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dadawa fi safari a cikin tafiyar nan ala rak'atayn a bisa rak'o'i biyu biyu din nan na farilla biyu biyu din nan na farilla tare da kuma kaga ita magariba ba biyu bace amma rinjaya ya sa an buge shi cikin biyu biyu kaga in ka dibi zahirin lafazin kamar ya nuna magariban ma biyu ake magariba azhur la'asar isha'i subahi duk biyu biyu ake yi a ita abin da yasa tun arin jayeta saura ita da ma asuba biyu ce ka'ida sannan masu rubaiye hudu ne azhar la'asar isha'i to duk sun koma biyu biyu sun haɗu da mai biyu asuba nawa kenan kaga hudu kenan an rinjaye magariba ba wai don magariba ana yin tarka biyu ba ne a fahimta za ka ce lazidu bai kara ala rakatai to kaga nan ya karantar da annabi sallallahu ta'ala sallam bai yin nafila bai yin nafila wa aba bakrin wa umar wa usman kadhalik wa aba bakrin haka ma sahibitu aba bakrin ke domin za a ce menene yana zubanci aba domin aba yana daga cikin asma'ul khamsa waɗanda ake musu raf'a da wau nasba da alifi jarra da ya to su ne asma'ul khamsa abu aba abi halin raf'a abu halin nasba aba halin kuma jarra a ce abi shine wato asma'ul khamsa to me yasa aka aka nasbanci aba bakrin wa umara wa usmana duk waɗannan an nasbance su an nasbance su ne bisa kan itba'i biyawa saboda sun biyo sahibutun nabiyya na sallallahu alaihi wasallam na abuci annabi sallallahu alaihi wasallam wa ababakr وصحبت أبا بكر وعمر وصحبت عمر كنن وعثمان وصحبت عثمان هذا دليل هنا كذلك سوما با سقارا وأكر ركع بيو إن مسألة إيه كما يدل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر لا يزيد في السفر على ركعتين وعمر كذلك وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم يتعالى تبت غريسو wannan magana akan kamar yadda babi biyu imamu bukhari zai kawo ya kawo daya na waɗanda suke ganin ba a nafila mahalin tafiya ba a nafila halin tafiya da waɗanda su kuma suna ganin ana yin nafila halin tafiya kuma kowa da nashi hujjoji to kamar yadda maganganun malamai bisa kan kamar yadda ce akwai buƙatar tahlili na jin mun taɓa wannan tahlilin amma cikin muwaɗa mamali hukuncin yin nafila a halin tafiya da kuma hukuncin barinta a halin tafiya menene fahimta malamai a ciki da kuma madogararsu to kamar yadda dai alhafiz ibn hajar a cikin al-fathul bari a cikin fathul bari a cikin fathul bari ya kawo shi yace magana imamu nawawi ce ya kawo yace imamu nawawi taba'an saboda la'akari da biya ga wasu sama abin da ya ce ya ci rato cewa malamai sun yi saɓani a cikin yin nafila a halin tafiya maganganu uku talafatu akwali magana uku ce na farko dai wasu sun ce ba a yin nafila da mutlaka kwata-kwata gaba ɗaya ba a yin nafila halin tafiya kai da aka ce raka abu ba kamar da ita biyu to kuma za ka yi wata nafila saboda haka ba a yin nafila halin tafiya mutlaka abin da suke nufi wajen layi a nan in aka ji an ce mutlaka to dole akwai huska idlaki sai an gano ta abinda suke nuna wajen idlaki a nan sallar nabila ta darci ko ta ranar mutlaka ba a yi sallar rawatibai ce ko ko mutlakai ce abinda an rawatibai nabilfilin da in an ƙara sallah za a yi su waɗanda kafin a yi sallah za a yi su kasa ba ana yi su irin su rakatan fajiri da sauransu duk waɗannan rawaci ne to rawaci ban ne ko kuma mutulakai ne kawai zai ka tashi ka yi ba abunan farbi ba ko ba da farbi shi ne dubuwar salawati ko kuma ƙablar salawati ba su ba mutulakai ke ne to duka dai mutulak wannan hanin mutulaki ne in ji wasu sawa'an bayan farilla ko kafin farilla na dare ko ta rana dubbara kaji zancen farko wasu kuma zance ne suka ce aljawazu mutlaqan halal ne yin nafila mutlaqan ta rana ce ta dare ce bayan salawatu bayan as-salawatu maktuba ko qabla as-salawati maktuba duk ɗaya ne ana yi halal kaji zance ne sai zance na uku kuma alfarku bai na rawati bai mutlaka wasu kuma sun bambanta tsakanin rawati ban na fitiri da kuma mutlakan na fitiri suka ce rawati bai a ba a yi da ka gama a zuhar raka'a biyu ka tashi kuma kai nafila raka'a biyu wuce ba za a yi ko kafin kai a zahar ko sai kai nafila raka'a biyu sannan kuma ka tashi kai a zahar raka'a biyu halin tafiyar to su ba a yi rawa ci bai abba ne amma mutulakai waɗanda su ba su ta'allaka da farilla ba to ana yi kadirin ce na uku shi ne marhabin watan abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kamar yadda kuma abin shi ba fitar da shi da isnadi ingantacce amma kuma akwai ƙari ƙari akwai zance na hudu shi kuma shi ne alfarku bainal layli wan nahar shi kuma kan dahlawi mai aujizul masalik na motsa imam malik shi kuma ce sun dan sha'afa ba su yi magana a kan magana ko hukunci na hudu ba shi ne bambanta tsakanin nabin dare da na rana wasu sun ce na rana ba a yin nabin filin amma wasu sun ce ana yin na dare na rana ne ba za a kaji shi wannan wata fuska ce da ba to sannan zance na na hudu zance na biyar shine korewar tadawu'in nan da aka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya yi to zai iya yiwuwa ya zama na cewa mahmulun ala ba'da salati khassa cewa waɗanda bayan sallah nafilar da bayan sallah take ita kadai ce ba a yi amma ba ta shafi wadda gabanin sallah ba gabanin sallah a iya yi amma bayan sallah ba za a yi ba haka nan man mutlaka wannan hanin bai shahe ta ba mutlaqan nafila wannan hanin bai shahe ta ba wannan kenan sannan shi kan dahalawi a cikin aujizul masalik yace to wannan ne imamu إمام البخاري يميل زوا قريش إلى هذا الأخير ماذا البخاري إذ بوب يقول زوا قوانا الإمام البخاري يي تبويبي يي كركتا زوا قرشيوا bayan sallah shine ba za a yi ba amma gabanin sallah za a yi bayan sallah ba za a yi ba amma gabanin sallah za a yi kuma don haka yace babu man lam yatawwa fi safari dubura salawati sannan kuma ya ambaci bayan tadawwi watan wa zakar ba'dahu man tadawwa fi safar sannan ya sake wani babi a ciki yace watan waɗanda suke ganin ana iya waɗanda suke ganin ana iya a cikin halin tafiyar da to sannan shi kan dahalawi yace akwai magana ta shida kuma ita ce abinda ibnu qayyim a cikin watan zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ya zaɓa ya ce maza Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce yi wa zibu ala sunnatul fajiri maza Allah sallallahu sallam yana lizima a cikin watan rakata alfajiri annabi sallallahu ta'ala sallam yana lizima a cikin rakata alfajiri wal witri da witri a shadda min jami'in nawafil fiye da dukkan nafilfili gaba ke daya duna sa'ir sunan أما بأشراته ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرها بأرويته من الله صلى الله عليه وسلم ياي وتنافل راتبا با إن با ونن با وسبو ده هكني عبد الله بن عمر يكي لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم بي دعوا wannan yana magana ne akan bayan an yi farilla bayan an yi farilla haka suka fahimta bayan an yi farilla domin in an yi farillar na manzo Allah sassan bai da dawa amma ai yana rakata alfajir kuma yana wuce duk waɗannan ba sallolin farilla bane sannan kuma yana qiyamul layli a halin tafiya wannan ba sallolin farilla bane amma dai ya gama farilla ya tashi nafila a halin tafiya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya mun la yazidu ala rak'atayn wa su'ila an sunnati zuhd an tambaye shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da sunna azhar a cikin tafiya ya ce shi abdullahi bin umar ke so ce abdullahi bin umar an tambaye shi watan dangane da nafila dangane da sunna azhar ya take ya ce a azhar raka a biyu ce sannan kuma ba a yin wata nafila bayanta ya ce da zan zo in gama azhar in yi nafila to da yin haka in cika mana ita azhar in cika mana in dai zan kare azhar raka biyu kuma in tashi ina nafila lau kuntu musabbihan yace la atmamtu eh aka ce wa hadhihi min fiqhi wa inna maghrumi daga cikin fiqhinsa shi Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Allah tabaaraka wa ta'ala yayi takfifi ne ga matafiya a cikin rubaiya yace su su koma raka'a biyu biyu da dai walau shuri'a lahu raka'atani qablaha wala ba'daha lakana al-itmam awlad raka'a hudu an ce ta koma biyu to in dai har za a ce bayan an gama wannan biyu ta watan kasur a tashi a kawo raka'a biyu to ai da azhar din ci aka ce a cika hudu la kana auladi da zai zama aula sannan kuma asarin abdullah ibn umar mai tsawon nan wannan imam muslim ya roice shi wanda fara'a nasal kiyama abdullah ibn umar ya ga wasu mutane a tsaye haka suna sallah faɓalar jima'a suna uha ula'i waɗancan me suke yi ƙultu sai na ce yusabbi huna nafila ce suke yi ƙara laukuntu musabbi halla a mutu salati in dai zan gama azahar raka a biyu tashi kuma in kawo ta nafila to me zai hana in cika azahar din in yi ta raka hudu wa haza dullu ala karahati tanaffuli likai la yushkila alayhi yace saboda haka aka karhanta yin nafila bayan an yi farilla kamar yadda ibn umara da kanshi kuma an ruwaito yin nafilfilin ba ga baki ɗayan nafilfili aka kore ba don haka kaga tafsilin da malamai suka yi akwai mutulakai waɗanda su ba su ta'allaka da bayan sallah ko kafin sallah ba akwai rawatibai su sun ta'allaka in ka ƙara azhar ka tashi kai raka'a biyu ta nafila kafin azhar kai raka'a biyu ta nafila da sauransu to su ne ake cewa rawatibai to wannan korewa bai shafi waɗannan watan rawatibai din ba sannan kuma wasu suna ganin kamar yadda ibnu abdul bar a cikin al-istiskar ya ambaci cewa imam malik a cikin wannan imam malik ya kawo asar mukhtalifa asaru daga sahabbai wanda suka saba madina waɗannan nayi waɗannan ba su yi to abin da imam ibnu abdul bar ya hada maganar da shi yace waɗannan asaru da suka saba ma juna in an lura za a ga cewa annal insana mukhayyar wannan sun ce ana yin nafila halin tafiya wannan sun ce ba a yi halin tafiya to sai a fahimci cewa mutum yana da zaɓi a cikin yin nafila a halin tafiya in ya ga dama yayi yana da lada in kuma ya ga dama ya taƙaito akan kasurun kawai shikenan kuma ya don laifi za ka yace wannan magana haka take in ji ibn abdulbar haka kuma abin da yake mashhuri daga dukkan salafu halaccin yin nafila halin tafiya ibn al-arabi al-maliki yace dukkan malamai sun hadu a bisa cewa nafila a halin tafiya halacci amma fa innaha mawqufa ala ityan al-ahdi wa nazrihi li nafsihi wannan ta takaitu akan kai yadda kake gani zarafin ka misali sannan kuma nawawi ya sake cewa malamai sun ittifaki a bisa cewa istihbabin nawafilil mutlaq nawafilai nazil fili mutlaqai ba rawatibai ba wannan muttafaqun ne alaiha a halin tafiya amma suna da sabani a cikin waɗanda suke rawatibai ma'anar rawatibai a gama azhar ka tashi kai nafila raka'a ko kafin azhar ka tashi kai nafila raka'a biyu to ne sune rawatib don haka ibn umar ya basu amma wasu kuma su kuma suna su al-imam al-hunduwani shi kuma abin da yake cewa al-fi'lu afdal bi halin nuzul shi kuma sai rarraba wani fiqh da wata hakika da ya fitar sai ya ce matafi halin yu gare shi akwai halin da yana kan dabba yana tafiya akwai halin da ya sauka ya huta ko yayi wani abu ko yayi wata bukatar shi to in yana kan tafiya bai na tafiya amma in ya tsaya ya sauka to zai ina fila duk da halin tafiyan ne kaga shi bai ci ana yi ba duka bai ci kuma ba a yi ba duka iyaka ya rarrabe halin sairi da halin nuzuli bambanci kenan da ya bambanta ya ce al'afdalu fi halin nuzul alfi'il afdalu fi halin nuzul wattarku fi halin sairi ka bari halin tafiya haka wannan ne aujizul misali ya kawo kan dahalawi a cikin aujizul misali kuma ya kawo magana imamu tirmidhi daga karshe cewa imamu tirmidhi ya ce wannan mas'ala ta ana yin nafila halin tafiya ko ba a yin nafila ya ce malamai na da sabani a cikin ta bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama sai daga sahabbai wasu ba'alin sahabbai suna ganin ana yin nafila mutum zai iya nafila a halin tafiya kuma da wannan zancen ne imamu ahmad da ishaq ibn rahawayhi suka watan tafi a kan shi amma wata jama'a daga cikin malamai su suna ganin ba a sallah qabla wa ba'da gabaninka ko bayanka duk mutum ba zai nafila ba to ma'anar aka dawo da maganar ta ibnu umara ma'ana man lam yatadawwa fi safari abul rukhsa wanda shi bai ganin yayi tafiya a halin tafiya bai ganin cewa yi nafila a halin tafiya ya karbi rukusa ne haka wanda ya karbi rukusa bai da laifi bai da laifi amma kuma wa man tadawwa a falahu fi zalika fadlun kathirun shi kuma wanda ya ga yayi ya zabi ya samu lada mai yawa ne shi kuma wancan ruksa ya zaba shi kuma ya zabi ya samu lada mai yawa yace wa qawlu aksari ahli al-ilmi yaftaruna tadawwa fi safar mafiya yawan malamai sun tafi akan sun zaɓi cewa yin nafila a halin tafiya mutum yi nafila a halin tafiya sannan kuma sun yi maganganu da su ma sun ce al'afdalu abin da ya fi watan alfi'ilu aikatawa ila aka ce at-tarku tarkusa wanda ya bar yin nafilan ya bi ruksa ne wasu suka ce alfilu shi kuma taqarrub wanda kuma ya ga yayi ya zabi taqarrubi ne kuma shi ma hunduwanin da ya sake cewa al-afdalu wato alfilu afdalu fi halin nuzuli wa tarku fi halin sayri wannan shine dai a takaice maganganun malamai akan don za a ga an ruwaito ana yin nafila halin tafiya an ruwaito ba a yin nafila halin tafiya to wace ce magana tsayayya a ciki wace ce magana tsayayya to sai a fahimci dai sabani ne kuma mazmuni shi duk ina ka dunkule shi gaba ke yana magana ne akan ruksa kawai da azima ko kuma ar-rukhsatu wa taqarrub wanda ya zabi ruksa bai don yana da dalili da kuma waɗanda ya dogara da su ya koyi da su cikin rashin yin kuma wanda ya yi shi kuma yana da dalili ya samu takarrubi ya yi takarrubi kuma ya samu alfadul kabir kuma yana da dalilai yana da waɗanda ya dogara da su wato a cikin yin nafila to باب من تدوى في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها to kaji shi kuma wannan babi kamar akasin wancan babin babin waɗanda suke ganin ba a nafilat to kuma na sai ce babu man tadawa fi safar babin waɗanda suke ganin su kuma ana yin nafilat ana yin nafilat amma fi gairi duburi salawati wa qablaha amma banda nafilfilin da bayan an gama farilla wa qablaha da waɗanda bayan an gama kafin a yi sallar farilat da bayan an gama da kafin a yi to ban da su kaga kenan in an fahimta mutulakan nafilfili kaɗai suka yarda da su su waɗannan eh ko da suka ce za a yi a mafi gairi duburi salawati waɗanda kuma ba a duburi salawati bane ba farkon bayan sallan farilla da gabanin sallan farilla kaga mutlaki kenan
وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر وركع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركعتي الفجر في السفر وقال الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياي ركعتي الفجر في السفر حال تبيع kaga nan ba na da sai an gama farilla bace ita rakatul fajr sannan a tashi a yi ta don haka sai ya kawo ta abadin kafa hujja da ana yin wasu na filfili amma waɗanda ba irin wanda ya gama farilla a yi su ba sai kawo wannan watan hadisi mu'allaki daga watan wanda ya kawo wani cewa annabi sallallahu ta'ala sallam yana yin raka'ata al-fajr to amma nan kuma wani abin da za a tsaya a lura da shi cewa raka'an nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atay al-fajr fi safari to raka'atay al-fajr fa ana yin ta ne qabla salati subh qabla salati subh don don haka kaga za ta shiga cikin rawatibai rawatibai ne to amma shi kuma imam al-bukhari ya ce fi gairi duburi salawati wa qabla to kaga wa qabla wa qablaha to ga ba ta shiga ba ba ta shiga ba kuma a iko na Allah badruddin aini na ce ya faɗakar akan wannan magana na bahar ko kuma shi alhafiz ibn hajar duk da yake alhafiz ibn hajar din ya yayi amma dai aini shi yayi zuba bayani to amma bai yi magana akan wannan ba domin abin da ya shartanta a tarjama ya dan saba a hadisul bari ya saba hadisul bari domin ita wata raka ta yin fajiri tana da cikin rawaki bai don kafin a yi asuba ake yin ta annabi sallallahu ta'ala sallam yana yin ta ne kafin a yi asuba kuma ya sunanta yin ta kafin a yi asuba to kaga yanzu magana kabla hawa fi gairi dubur salawati don haka yanzu a samo dai wasu nafilfili waɗanda ba dubur salawati bane ba kabla salawati bane su za su dace da tarjama da imamul bukhari ya su za su dace gaskiya نعم والكمال لله نعم حدثنا حفص بن عمر قال نعم.
حدثنا شعبة نعم.
عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اجتثل في بيتها فصلى ثمانية ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
wannan in an lura kaga imam al-bukhari taliki ne kawai ya ce raka'an nabiyyu sallallahu ta'ala sallam kaga babu isnadi bai kawo isnadi shi ba har ta kan cewa karshen isnadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata raka'a al-fajr to kamar da aka saba bibiyar dai ta'liqat da mu'allaqat na imam al-bukhari cewa lafiya da suke wannan imam muslim ya rubuce shi imam muslim ya roce shi ma'ana ya kawo shi da isnadin shi ya yi wasu shi hadisin abi katada fi kistatin naumi an salatu subhi wannan shi ne حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أمر عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رعى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وأن الحديث حفص بن عمر يا ذن تدمو قال حدثنا شوبة يتي شوبة يا ذن تدمو عن أمر يا كرقودك أمر عن ابن أبي ليلى شيكما يجدك ابن أبي ليلى قال يتي abin da ibn abi laila ce ma an ba ahadu annabu ra'an nabiy sallallahu ta'ala sallam sallat duha ghayru ummi hani yace ma akhbara ahadun mu kuma an ba'a ma akhbarana eh wata riwaya ce babbacin riwaya ce muna mu yace ma an ba'a ahadun ba ma maf'ulin an ba'a din ku kuma ya kawo akhbara kuma da na maf'ulin shi shi abin nan din an ba din ko akhbara din eh eh ma an ba'ana to kaji zan uku ga ma an ba'a da ma an ba'ana da ma akhbarana duk riwaya to riwayoyi ne suke dan sassabawa da juna amma duka dai ma'ana guda ce annahu ra annabi sallallahu ta'ala sallam abinda yace shi ibnu abi layla babu wani mutum daya da ya ba mu labari ba wani mutum daya da ya ba mu labari cewa ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala sallam sallat duha yayi salatu duha ghairu ummi hani sai ummu hani bi abu talib ya uwa shaki ya sayyidina ali ce radiyallahu ta'ala anhuma in an tana can cikin muwadda an kawo hadisin wajen salatu duha shi ma akwai sabani akwai sabani wanda wasu na gani ana sallar duha Abdullah bin Umar yace ali duha salatu ita yanzu duha ha sallah gare ta hantsi na da sallah to kaga shi yana inkarin ta kenan ko amma daga sahabbai kuma sun tabbatar da ita kuma ga hadisi asalin ummu ummul mu'minina ummu ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yusalli subhata ad-duha qaddu wa inni la astahibbuha wa inni la astahibbuha wata riwaya ta ce walau nushira li abawaya ko za a taya min da iyaye na biyu ban bare duha sallar duha abubakar da ummu rumana ko za a taya min da su to kaga wancan hadisi da imam malik ya kawo shi a cikin muwadda wanda ummu hali ta zo ta ce ta samu annabi sallallahu ta'ala sallam yana wanka ta ce wa fadimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin sai da fadima ta rika zani haka annabi sallallahu yana nan baya ta bada baya haka ta rika zani haka ta kare annabi sallallahu alaihi yana wanka to da nayi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wace ce wannan wace ce ke magana wace ce ke magana shi ma suka gano ashe mai wanka in an mai sallama yana yi amsa mai wanka ba amma ba mai qaba'ul haja ba saboda mai wanka ai an san abin da suna ta koyar da shi kada ya yi wanka tsirara sai da izali to wanda ke da izali zai iya magana wanda ke da izari zai yi magana amma wanda ke qada'ul haja kaga bai da izari al'aura shi makshufa don haka bai amsa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama ya ce wace ce tace ummu hani bintu abi talib ummu hani ce bintu abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban bi ummi hani yana wanka ya ce marhaban bi ummi hani marabala ne da ummu hani tace falan ma faraga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare salla samani raka'atin multahifan fi thawbin sai yayi raka'a takwas yayi lage ya ya yafa mayafi daya ba wasu tufafi sai wannan mayafin daya ya sallaci raka'a takwas yana karewa sai na ce mashi sai na ce to ga bukatar ta kawo ni cewa nayi ma wani na ba wani mutum amana amma na ga sai na ali na mai gani ganin zai kashe shi kafiri ne eh to shine manzo Allah ya ce kad ajarna man ajartu ya umma hani inda kin bashi amana duk wanda kika ba amana mu ma mun bashi amana ba wanda zai kashe shi eh tace wani mutum ne wanda na bashi amana a matsayina na musulma da kusancin da nake da shi wajenka ba wanda zai taba shi amma na ga sayyidina ali yana mai gani ganin zai kashe shi to shine manzo Allah ce kad ajarna man ajarti ya umma hani to ta ce wa zalika duhan wannan samani raka'atin wanda shine dalilin kawo raka'a takwas nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa zalika duhan lokacin hantsi ne to kaga wannan sai ya tabbatar da sallar duha sai imam malik ya kawo shi a wajen tabbatar da sallar duha tare da wasu yi maganganu sun ce ai in ba nan din ba ai ba ga manzo Allah na yi ba in ba nan ba ran nan ba ba ga manzo Allah ya ci gaba da yi ba don haka sai suka ce wannan ba sallar duha bace wata sallah ce da ake cewa salatul fathi in an ci gari ko a ce mata salatul umara sarakuna sallar sarakuna in an ci gari to za a yi wannan nafilfilin da hasi wannan amma ba duha bace wanda ake yi duka amma dai wannan magana ta ibnu abi laila to malamai sun yi maganganu a kanta da yawa ibnu battal ya ce la hujjata ba hujja cikin wannan magana sai ibnu abi laila kwata kwata cewa ba wanda ya ruwaito sallar duha sai ummu hali yace sahabi 29 ya ruwaito sallar duha sahabi 29 ya ruwaito sallar duha saboda haka babu hujja akan cewa ma an ba'ana ahadun أنه رأى النبي صلى الله تعالى وسلم صلى الضحى غير أم هاني ذكرتها أما تتوى أن النبي صلى الله تعالى وسلم من ذا الله صلى الله تعالى وسلم يوم فتح مكة رد أكي فتح مكة اغتسل في بيتها يا يوانكا أداكن تفصلى ثمان ركعات سيي صلى نافلة ركعة تقص تتي فما رأيته صلى صلاة أخف منها ban taba ganin manzo Allah yayi sallah wadda take gajeruwa sallah ba wadda bata da tsawo fiye da wannan ghayr annahu yutimmu ar-ruku'a was-sujuda amma duk da rashin tsawon raka'o'in manzo Allah yana ruku'u cikakke wato in yi in yi ruku'un hatta tatma'inna mafasilu sai duk kowace gaba ta shi ta natsu ta kuma inda take sannan ya dago haka masu jir shine itmamur ruku'i was-sujudi yanzu kowace gaba ta natsu ba ta taharrufi tunda ta motsa wajen sunkuyawa ko ta motsa wajen kai goshi ƙasa to kowace sai ta samu natsuwa bayan wannan motsawar da aka yi mata to wannan ta ce duk da gajartar wa'innan raka'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu yutimmu ruku'a sujuda yana cika ruku'u kuma yana cika sujada wannan sai da Badruddin al-Aini ya kawo riwayoyin riwayoyin da ke tabbatar da an ruwaito daga annabi sallallahu ta'ala sallar duha don haka suka ce wannan magana ta ibnu abi ila inji ibnu battalib watan la hujjata ba hujja a cikin ta cikin kore watan yin nafi abin nan duha ko kuma danganta duha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisi Abu Darda muslim ya rawace shi ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin yace manzo Allah sallallahu alaihi ya umurce ni da abubuwa guda uku fa zakara rak'atay duha daga ciki akwai rak'o'i biyu na duha wannan yana daga ciki akwai hadisin Abu Huraira wanda zai zo ba a cikin babu salatul duha fil hadar ya ce ausani khalili rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam badadi na masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man wasiti bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta yace ban barin su haddin mutu abubuwa guda uku saumi thalathati ayyamin min kulli shahrin yin azumi uku daga kowane wata wa salati duha wa naumin ala witrin manzo Allah ya ce kada in yadda in yi bacci bai wutiri ba sannan kuma kada watan in tabbata na yi azumi uku cikin kowane watan sannan da sallar duha sannan hadisin abu dardani wanda muslim ya rawaice shi hadisin abu zarrin al-gifari muslim ya rawaice shi hadisin abdullahi ibn umar bukhari ya rawaice shi hadisin ibn abi aufa hakim ya rawaice shi hadisin anas ibn malik tirmizi ya rawaice shi hadisin uqbah ibn amir imam ahmad da abu ya'ala duk sun rawaice shi hadisin umar bin aisha imam al-hakim ya roice shi hadisin nu'aym ibn hummar watan nu'aym abu dauda ya roice shi kai gashi nan dai riwaya 29 don haka ibn battal ya ce la hujjata ba hujja a cikin cewa ma an ba'ana ahadun annahu ra'an nabiy sallallahu ta'ala sallam sallallahu duha ghayru ummi hani to
وقال الليث وقال الليث حد- حدثني يونس عن ابن شهاب قال مم.
حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة مم.
أن أباه أخبره مم.
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مم.
صلى الصبح بالليل بالسفر على ظهر راحلته حيث توجهت به
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن آمر أن أباه أخبره أنه رعى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به wannan hadisi allaisu ya zantar da mu shine laisu ibn sa'ad ya zantar da mu yace haddathani yunus shi kuma yace yunus ibn yazid al-aili ya ruwai ya zantar da shi an ibn shihab ya karbo daga muhammad ibn shihab az-zuhri qala yace haddathani abdullah ibn amir yace abdullah ibn amir ibn rabi'a ya zantar da ni anna abahu sadide baban shi amir ibn rabi'a din kenan shine baban shi أخبره يا باشي لاباري أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة يا جماعة أيكي صلى الله تعالى وسلم صلى الصبحة بالليل يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم ينعين نابل في ليدة الدرب في السفر كم هالين تفيا ده هكذا سوكم سكا كفا هجة ده تشيوا واتن من تدوع باب من تدوع في السفر باب من تدوع في السفر kaga wannan shi yayi mutabaka da tarjuma cewa fi gairi duburi salawati wa qablaha ai kaga cewa cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafilfili kaga nan ba dubur salawati bane ba bayan sallar nafila bane wala qablaha kuma ba gabanin sallar nafila bane ala zahari rahilatihi yana kan dabbar shi ba tare da ya sauka ba haisu tawajjahat bihi inda ta huskanta can yake fuskanta ma'ana yana fuskanta inda ta fuskanta yayi sallah kaga shi ma mutabaqar sa watan cewa sallar subha bil layl to shine eh, man tadawwa ke- din kenan babu man tadawwa حدثنا أبو اليمان قال مم.
أخبرنا شعيب عن الزهري قال مم.
أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبه على زحر راحلته مم.
حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصبه على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله أبو اليماني الحكم بن نافع يا ذا سدموا قال يتي أخبرنا شعيب yace shu'aibu ya ba mu labari an zuhri ya ji daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri qala yace akhbarani salim ibn abdullah yace salim ibn abdullah ya zantar da ni an ibn umar ya karbo daga abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma da Allah tabbata ga dan da uban أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسبه على ظهر راحلته yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana yin nafila a bayan dabbarsa yana kan dabba ba tare da ya sauka ba haisu kana wajhuhu watan yumi bi ra'sihi inda duk ya fuskanta yana yin nafilan nan ba tare da ya fuskanci alƙibla ba ko ya kai ke ta zuwa alƙibla ba inda take tafiya ita dabbar to kan haka ta ne yake kallo yake giba ya sallata wa kana ibn umara yace yumi bi ra'sihi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ima'i nuni cewa gashi yana ruku ya dan sunkuya haka gashi kuma yana sujjada duka nuni ke nunawa amma duka sallar gaba kida akan dabba yayi ta wa kana ibn umara yaf'aluhu abdullahi ibn umar ma yana aikata wannan ka gani abdullahi bin umar za a ga cewa an ruwaito magana bin gare shi baya yi har ya ruwaito kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi to da haka malamai suka ce sai sun matsa sun gano me yi huskar wannan sabani da aka ruwaito duka daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu aka ce zancensa wa kana ibn umar yaf'alu abdullahi bin umar yana aikata wannan ma'ana yin tafiya yin nafila a halin tafiya فكأنه أشار بذلك إلى أن العمل أن العمل به مستمر aiki da shi mustamirri ne mustamirri ne mana tunda dai Abdullahi bin Umar nayi ya nuna wannan yin nafila a cikin halin tafiya aiki ne wanda sahabbai sun zarce suna yi kuma ba a samu wani nama Ibn Umara inkarin aikin da yake yi ba kaga kenan aikin mustamirri ne eh lam yalhaqu mu'aridun ba samu wani ya gitta mishi ba ya yi masa mu'araba wala nasifun wala rajihun kuma ba samu wanda ya nusassa ba ko kuma wanda ya rinjayar da zancensa akan na ibn umar din to sannan wannan magana ta cewa kana yusabbihu ala zahar rahilatihi to za a ce to can kuma babu mallam ya tadawa fi safari an ruwaito daga ibn umar annahu qala sahibtu an-nabiyya falam arahu yusabbihu fi safari to nan kuma ya ce manzan Allah na yi kuma shi ma yana yi in ji watan wanda ya ruwaita daga gare shi ya ce to ya za a warware wannan magana sai aka ce wa hahuna kala kana yusabbihu qultu ma'ana lam arahu yusabbihu fi safari yani ala al-ard ban taba ganin nan sallallahu a halin tafiya ya sauko daga kan dabba yayi nafila ya sauko daga kan dabba yayi nafila amma nafilar yana yin ta ba bai yin ta bane amma ya sauko da kan da bai ta kasa shine bai kaga yanzu amma gano huskar cewa baya yi ma'ana baya saukowa lam arahu yusabbihu bis safari yani ala al-ard akan kasa wa ha huna ma'anahu kana yusabbihu rakiban to kaga nan ma'anar ta hito yusabbihu rakiban kenan yana nafilar a saman dabba to wai kunu tarkuhu sallallahu alaihi wasallam at-tanaffula to ma in an ruwaito manzo Allah sallallahu bai yi nafilan ba a halin tafiya at-tanafful fi safari ala al-ardi taharriyan minhu domin taharri ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ila ummati annahu fi asfarihim bil khiyar domin manzo Allah in ya in zai yi farilla ya sauko kuma in zai yi nafila ya sauko to a iya daukar ita ma nafilar kamar dole ce to da sai annabi sallallahu ya zauna can kan dabba yayi ta a ƙara gano ba dole bace kana da zabi in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari ai wanda baka baka da ganin dama to ita manzo Allah ya karanta da ita ya sauko yayi ta ya sauko yayi to saboda haka dai waccan magana dai cewa khiyari ne wanda ya zaba ya yi nafila a halin tafiya ko kuma ya bari a halin tafiya duka zaɓi nashi
wannan naƙari da shi ibn rubbani yamma ibn abi a ibn abi ba ابن ابي ابن ابن ابي ليلى نعم يبقى ابن ابي افضل ma an ba'ana to ai mahallin korewa ne cewa ma an ba'ana din ahadun ma an ba'ana ahadun kuma wannan ma huskan ma da cewa din ma an ba'ana ko da lam ara duk malamai suna hada su ce ba hujja bane ce in ba a baka labari ba to an ba wani labari in baka gani wani ya gani ka gani da ka suka cewa marra'a hujjatun alaman lam yara wanda shi ya ga annabin yayi to hujja ne akan wanda bai gani ba kuma man umbi a wanda aka ba labari annabi yayi hujjatun alaman lam yumba hujja ne akan shi wanda ba a ba labarin ba ala iya tihala da ka yace la hujjata ba hujja a ciki har da wannan maganar ma ya kawo yace ba za a dogara da maganar ibnu abi laila ba a kore cewa ba a duha duha ba ta tabbata ba da wannan magana to ya ce ma an ba'ana to zai ahadu to zai iya yiwa shi ne kadai a ba labarin kamar yadda kace din ko ma an ba'ana to sai zan an ba wasu labari baki ba kaga kenan rashin ba a bashi labari ba ba zai kore su waɗanda an ba su labari ba da ma wanda ka cewa lam ara har zancen ummi na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qaddu suka ce to ai ka'ida man mar'a hujjatu ala man lam yara don a lokacin da baka gani ba zai yi wani ya gani abinda a lokacin da ummu na Aisha bata gani ba zai yi daga cikin ma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga sahabbai su sun gani radiyallahu anhu tare da duk wannan naƙadi babu cin zarafi babu cin mutunci ko kaɗan ko babu intikasi akwai ganin girma amma ita gaskiya ce kuma da amana da kuma shi ilimi watan amana ne ilimi amana ne don haka sai ka isko sahabbai suna wa wasu watan naƙadi a cikin maganganun na'am alhamdulillah tambaya na'am julusul istiraha eh akwai hadisi dai inganta kwarai da gaske amma abinda malamai suka ce ba aikin annabi ne sallallahu ta'ala sallam na kullum ba sai da annabi sallallahu alaihi jiki yayi nauyi sannan ya fara julusul istiraha sai da jiki yayi nauyi sannan ya fara julusul istiraha kuma yana sallah yana koyar da sallah tun kafin jikinsa yayi nauyi sallallahu ta'ala sallam shekaru sun tura ne to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara julusul istiraha sannan kuma kamar kamar cewa yin nafilin ma zaune ai kaga ummu daga cikin muhabbul mu'minina ko ummu salama ce ta ce annabi sallallahu ta'ala sallam ban taba gani yayi nafila zaune ba sai da gaba da wafatin shi da shekara daya sai fara yin nafila zaune saboda jiki ya fara yin nauyi to da haka malamai suka ce yin nauyin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma shine shari'u in bai shar'anta ba wani zai shar'anta don haka wanda yake da bukata zai iya hutawa in ya taso daga waton sujada ta biyu maimakon miƙewa daga ta biyu din ya dafa miƙe to sai ya dan zauna kaga ya dan huta kuma sujadun irin waɗancan nadan ba irin na yanzu ba eh sujadun ba irin na yanzu ba eh kware da gaske saboda ka da ji irin sujudun annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya karanta watan ayoyi da yawa a cikin sujudun annabi sallallahu alaihi wasallam to ala ya tala dai malamai sun ce shi hadisi na julusul istiraha ya inganta kwarai da gaske amma an ce ba a ruwaice shi ba illa daga mutum biyu rak mutum biyu rak don haka ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace da aikin annabi ne na kullun dindindin da duk waɗanda suka ruwaito sifatu salatin nabi da sun ruwaito julusul istiraha yace amma ba wanda ya ruwaito julusul istiraha sai mutum biyu don haka shi gare shi julusul istiraha bai da wani matsayi ibnu qayyim ba ibnu qayyim al-jawziya ibnu qayyim al-jawziya shike cewa shi gare shi julusul istiraha ba sunna annabi ce ta kullum a amma zalla dai ya shar'anta in bukata ta kama ka iya yi ba ka ga cewa ma in mutum bai jiddatul istiraha bai ma fahimci sunna ba eh eh ba a ma huta ana miƙewa to ba huta ba kaga yanzu yana bukata a samu mashi wani suna ba na istiraha ba sai dai ji su wani abu
suna haka ne saboda limamin jami'i ba haka su kansu su ɗara mu bari su ɗaru amma an samu kila liman mai yi wanda ya ta daga zaman liman watakila shi ma ya ga liman din ne watakila ba sifar liman din mai yi Eh, amma ka ga limaman makka da madina duk ba su jirusul istiraha limaman makka da madina duk ba su jirusul istiraha eh eh kware da gaske sai da gaske kuma abinda illa ba jirusul istiraha a illa ba daukar wanda bai yi ba shi bai gane sunna ba amma tunda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai da suka ba yadda za a soke shi tun an roto annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba zai soku ba amma illa watan daukar wanda bai yi shi ba ma bai iya sallah ba ko bai yi sallah kan sunna ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk sallah yayi shi ba dai kenan sai karshe karshen rayuwarsa ya fara julusul istiraha kuma marwayatan sifatu salatin nabi na da yawa waɗanda suka ruwaito ba julusul istiraha sun yawa haka ibn qayyim ya ce in ba mutum biyu ba wanda ya ruwaito yana nan cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad to imamu suna yi kaga nan za a dan samu dan tabayu ne inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil insirafi fa inni arakum min wara'i kama arakum min amami saboda haka kaga liman bai yi ba za a dan samu dan sabani dan lokacin da wanda yace zai ji dusul istirahan na gaskiya daidai to wata kila liman yayi nisa cikin fatiha ma shi lokacin zai miƙe yayi abin nan shi kuma ana son ayyukan mamu su bi liman sau da kafa yana yin kaza kai ma sai kai yana yin kaza sai kai kada a samu tazara tsakani tarafi kada a samu tazara tsakani kuma kar ku yi tare to balle ka riga shi kuma ka samu tarafi bayan yin shi kai kuma da naka a wannan yana da lalura wannan kuma darura ta biyu mahzurat eh lalura za ta iya sa komi ma ta sa a yi zaman da ba shi aka ce a yi ba sai mutum ya zaman ta mace da wajen sallah saboda a wajen zaman tahiya sai ya zaman ta mace la saboda lalura haka abdullahi ibn umar da ya tsufa da ya yi jiki kuma ga shekaru sannan kuma yana da kiba sosai yana da jiki sosai to sai yana irin wannan zama to shi ne ɗansa salimu sai ya kwaikwaya ya yi sai ce to ni da nake yi ba lalura gare ni ba kai lalura gare ka ci dole suna baka lalura kai irin zaman da suna ta tanada a wajen zaman tahiya shi lalura ce ta sa bai iya lankwashe kafar don haka sai dai ya haɗa su haka ne ya zama ta mace to da haka ga lalura ita tana sa komai